akwai alayensa na dangantaka su ne waɗanda yake sun haɗa dangantaka sun haɗa jini da shi sallallahu alaihi wasallama akwai kuma alayensa na bi wanda su ne duk wani mummuni wanda yake mai tsoron allah wanda a cikin wannan ne ake cewa alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullu taqi iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani mai tsoron allah ashe kenan ko da ba komai a cikin tsayawa bawa ba Allah ya ji tsoron Allah sai ko cewa zai zama ana ta masa salati da salami tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya isa farla a cikin cewa bawa ya tsaya ba Allah inda zai zama ana masa salati da salami tare da annabi kenan inda duk sanda aka ce wa ali muhammadin ko ali sai da mamunin sai ya zama shi din ma ya shiga ta wannan fuskar tunda an ce alayen nau'i biyu ne akwai wanda suke rijini akwai kuma wanda suke nabi akwai masu cewa wato iyaka banu hashin kawai su ne alayen da ake nufi na dangantaka ko dai sosu suka ce a a wannan da aka kaida shi da banu hashin ana nufin dangane da ba da zakka su ne aka ce ba a ba su zakka ba kuma su ne suka cancanta daga baitul mali amma ba wai ana nufin iyaka su ba har wanda suke sama da su kamar banu abdu manafin duk sai su shiga damar da malikawa su ne dai suka tafi kan cewa banu hashim su ne iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam da ba a ba su daga zakka shafi'awa ko sun tafi a kan cewa da banu hashim da banu muttalib duk iyalin annabi ne sallallahu alaihi wasallam da ba za a ba su daga zakka ba hanafiya ko sun tafi zuwa cewa a alu aliyu alu abbasi alu hamzata alu aqilin alu ja'far su ne wa'anda ba za a ba su daga zakka ba shi yasa wato wanda ba za a ba su daga zakka ba wajen hana fiyawa sun fi kankanta inda su a wajen su su banu hashim din da a iya ba su daga zakka sun ware wa yan ne cikin banu hashim din kawai inda a hamzatu yana cikin banu hashim kasa yake da hashin din kwarai tun da dan abdulmuttalib ne abdulmuttalib kuma shi ne dan hashim to haka nan aqilu shi aqilu ma ka ga kasa yake sosai dan abi dalib ne abi dalib dan abdulmuttalib abdulmuttalib dan hashim haka nan ja'faru ja'faru dan abi dalib ne abi dalib dan abu dan hashim dan dan abdulmuttalib dan shi kuma dan hashim to haka nan kuma ali alu aliyu shi ma gidan abi dalib ne shi ya sa cikin ala iyalin abu dalib sun sa uku ne kawai sannan suka sa abbasu wato suka sa abbasu wato da abbasu da akilu da aliyu da ja'afaru hannu su ne suka ce wanda yake ba za a ba su daga zakka ba sai hamzatu kuma sai hamzatu wanda shi ma dan abdulmuttalib ne sai ya saba duk yayan abdulmuttalib ne suka saba tun da an ce shi abdulmuttalib yana da yaya maza ma har wajen guda goma yana da wajen guda goma to amma kaga duk sai suka keɓance da wato yayan mutum uku a cikin yayan nasa da hamzatu da abu dalib da kuma abbasu sai kuma kansa abu dalib ɗin sai suka keɓance da mutum uku kawai a cikin yayan nasa to a wajen sha'a malikawa wanda za a basu wanda ba a basu daga zakka sun kewa sai da hanafi a wajen hanafiyawa su kuma a wajen shafi'awa har sun fi haka yawa tunda su sun kara banin mudalib ma tare da banu hashim to wannan da yake nan wal'ali wasu haka nan kuma da sahabbai salatin ya tabbata ga sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda malamai da yawa suna cewa kafin a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangijinsa sai da yasa aka samu mutum dubu ɗari da dubu ishirin da hudu wanda yake sun gan shi adadin sahabbai kenan tunda sahabi shine dukkan wanda ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallama a halin rayuwar annabi ta nan duniya ya zama kuma ya ba da gaskiya da shi kuma ya mutu akan haka ya zama ya mutu akan haka fahan wa atba'in nabi haka nan kuma ga dukkan ma mabiya annabi duk wanda suka bi annabi su ma salatin ya tabbata gare su malamai mafi yawan malamai duk sun tafi akan cewa ya halatta a yi salati ga sauran mummune amma ta ba'a idan bi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma da farko haka ka ce allama salli ala fulanin wannan ba daidai ba ne sai dai kamar wanda yake kawai ana nufin ba salatin ba ana nufin addu'a kamar yadda aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan mutane suka kawo musu zakarsu suka kawo masa zakarsu yakan musu addu'a Allahumma salli ala ali fulani ko Allahumma salli ala ali bani fulani kama salati dai wannan irin wadda ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawan malamai sun tafi akan cewa karahiya ne ibtida'an a ce za a yi ta ga wani wanda yake ba annabi ba illa ta ba annabi sai ko idan an yi ne ga annabi to a hada da wannan din ya shiga ciki akwai bayani da yawa da nawawiye shawmuddin nawawiye a kitabul asari a game da haka yake cewa ko da ba komai ma ai ko dan a kauce daga tsarin ma'abuta bid'a ya kamata a ba haka saboda shi yawa ne sun faɗi duk wani da suke gani yana cikin manyan alul baiti sai suka ce alaihi salam aliyun alaihi salam jafarun alaihi salam haka dai yace to ai ba koma da ban ko ba da ba komi ai ya kamata a ce an kauce domin wa kadumihi na an tashabbuhi bi shi'arihim sai salati ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam shi'ari ne na ahlul bid'ah mu ko an hane mu daga mu ce za mu kwaikwaice su to wannan ne kenan shi wannan baitin musalliyan alan nabi alan rasulil arabi wal ali was sahari shine wannan littafin yana da waƙoƙi ne ban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata kasida ne fasaha da ma'arri ma'arri yayi yana yaban wani mutum wata ra'iya to amma shi wannan da ya zo tun da shi na ariye wa fati ne ɗari hudu da wani abu ɗari hudu da hamsin da wani abu ya wa fati shi ko nan da aka faɗa jiya ɗari bakwai ne da arba'in da tara ya wa fati to da ya zo ya ga wannan ra'iyar sai ya sauya ta ya mai da ita gaba ɗaya ban annabi sallallahu alaihi wa sallama wadda ra'iya ce mai fasaha gwarai-gwarai kuma duk wanda yake mai begen yaban annabi sallallahu alaihi wasallam da cin da jin sufofin annabi ya kamata a ce ya karanta ra'iyar domin ya yi kokari kwarai a wannan yadda ya sauya ra'iyar ta tashi daga yaban wancan ya mai da ita ga yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya to ra'iyar insha Allah ta'ala akwai ta a diwanin sa diwanin nasa da ana ana samun sa diwanin ibn al-walidi diwanin ibn al-walidi to wannan kenan sai ne ta baitin musalliyan hali ne hala kauni musalliyan ala kuma ya ta'alluki da shi sunan fa'ila ala rasulil arabi wal ali wa sawi wa atba'in nabi duka a bayyane yake musalliyan din hali ne na mashirkan kamar sayyidina ali koko wato ai abin da ya sa kamar al'ada ce in ta sabu mutum wani lokacin sai zama iya barinta da wuya dukkaninsu sun tashi a cikin shi'awa ne zaidiyawa illa ya kada musu da shari'insu da dama duk da cewa sun yi yaƙi akan haka don ba wanda a cikinsu ba a so a kashe shi ba ma akan yaƙin da da wasu akidoci na shi'awa tsakanin shi san'ani din da shi shaukani duk ba wanda bai tsaya tsayin da ka game da to amma duk da haka saboda tasowa a cikin abu sai ya zama sai shi yasa kuma su tawilin su shine cewa to ai tun da yake ba salati suka yi ba alaihi salamu kawai suke fada to amma kaga shi muhiddimin nawayi dai abinda yake fadakarwa shine irin wannan ya zamo al'ada ce da su shi aiwa suka yi shuhura a kai shi yasa koyaushe a bari din ya fi ayan yake fadakarwa wa kannuhi na an ta shabbuhi bi shi'arihim taso wasu a ciki shi ya kawo shi shi ya kawo duk da cewa sun yi matukar iya kokari wajen yaki da shi awon sosai sosai kwarai salami eh shi ma wannan a ita kamar maryam dan an mata salami wannan ba laifi tun da ta kai matsayin da yake a ƙur'ani an ajiye mata sura Eh, ko da dai an ce ba inda za a samu mace a ce annabiya ce wa ma kanat nabiyan qaddu unsa wala abdu wa shasun zufi ali Eh, amma yi mata salamin ita da dama dama akan wato yi wa wayannan na daga baya Eh, yi wa wayannan na daga baya Eh. أدف الجاهل بالنحو تكر إذ كل علم فإليه يبتكر وبعد فالجاهل بالنحو تكر إذ كل علم فإليه يبتكر وبعد فالجاهل بالنحو تكر إذ كل علم فإليه يبتكر أسوي bayan wannan ita din ta zo ne a maimakon amma amma aka sani a wannan waje to amma sai zama daga baya malamai su yi amfani da wa mahallin dai amma ne ita kuma kanta amma din ta tsaya a matsayin mahamaya kumin shay'in ne inda mai alfiya ke faɗa amma ta mahamaya kumin shay'in amma ma'anarta kamar an ce mahamaya kumin shay'in duk wani abin da zai afku ko duk wani abin da za a ce to sai aka kawo amma a maimakon mahamaya kumin shay'in ita kuma amma aka sake kawo wawu shi yasa ita wawun na'ibin na'ibi ce na'ibin na'ibi ce ba da kuma zarafi ne wanda yake an gina shi bisa ran masa bauta an shafe murafi kuma an kaddara ma'anarsa ana gina ba'adu ko kablu bisa ran ma idan an shafe murafi ilaihi kuma aka kaddara ma'anarsa bal jahilu wato wannan shine jawabin amma din wadda aka kawo wawi a maimakonta damin ita amma galibi jawabinta yana zuwa da fa ya zo ba fa ba kasafai ba sai dai idan ya zama an shafe kauli tare da ita an shafe kaulin tare da fa to wannan yakan zo a shafe da fa da kauli kamar misali fa amma allazi maswaddatu juhuhum akafartum ba da imanikum ranar sun fa yuqalu lahum akafartum ba da imanikum fa yuqalu lahum a kafartun ba da imaniku to aka shafe kaulin tare da fa amma an ba haka ba to nadiri ne a ce an shafe fa a jawabin amma kamar yadda za a sashen ruwayoyin hadisi amma ba'adu ma balu rijalin ya shitari na shuruɗan laisar fi kitabin lahi amma ba'adu bai a ce fa ma balu ba a wata ruwa ma balu kawai an shafe farko haka nadiri mai kwarin bal jahilu bin nahawi duk wanda bai san nahawu ba duk wanda yake bai san nahawu ba ita takarku wannan kan ya wulagantu ya wulagantu shi yasa wani malami yake cewa ai da ilimi ilimin da yafi kowanne daukaka shine ilimin nahawu wa iza talabta min al-ulumi ajallaha fa jalluha minha muqimul alsuni idan kana neman ka san ilimin da yake ya fi kowanne girma to ai ba ilimin da yake ya fi girma kamar ilimin da zai sa ka daidaita maganarka wato ka sanya za ka faɗa kan ka faɗi marfu'i a matsayin mansubi ko ka faɗi majaruri a matsayin marfu'i to wannan ai ya fi kowanne ilimi ko da yake wai za da lafta min al-ulumi ajallaha fa ajalluha minha muqimul alsuni yasa is kullu ilmi is din anan ta zo don me is wannan ta mece ce ta ta'alili ce malamai da yawa sun ce is takan zo don ta'alili ko wa allalat harfa wa gila zarfa wa lil mufazati bi hulfin yulfa to anan is din ta zo don ta'alili ne domin kuwa kullu ilmi duk wani ilimi fa ilaihi yaftakir yana bukatuwa zuwa ga ilimi na nahau sai ko wannan fa da aka sa fa ilaihi ya tage a an sa ta ne a jawabi saboda ya dau umumi saboda mutakan gaga ya dau kullu ne da kullu aka fara shi yasa ya dau umumi shi yasa aka sa fa a jawabi ta juzu fa fi khabarin li mubtada karan mana shada ka in in warada muda umumi wasluha mustaqbala sannan nan kenan fa ilaihi yattajar to wannan dai baitin kenan ya kawo magana akan ɗaukakar ilimin nahau wanda suyudi yake fada a farkon alfiyarsa ta nahawu annahu hairu ma bihil mar'uni iz laysa ilmu anhu haqqan yagatani ilimin nahawu shine mafificin abin da mutum ya tsaya ya kula da shi domin ba wani ilimi da yake wadatuwa daga shi nahawu malaman kira'a sai su ce inda kana son ka zamo ƙari'i na ƙur'ani hakika to ka tsaya kai na hau shoma rabi'u don tunge ke faɗa a hasil kalam al'arab ya zalƙari illa ta kun zalhaɗa ila tumari a ƙarshe ke cewa kaifa ya kunu jahilul irabi min jumlatil maharati fil kitabi shi da yake faɗa alfiyarsa ta hadisi fannahu wal lugatu haqqu man dalab wa huzmin al-afwahi la min al-kutub sanin ilimin nahawu da sanin lugga wajibi ne a kan mai neman hadisi tabbace za ka zama gwani a hadisi amma ka zama kasashe a nahawu ko lugga ba ka san hadisin ba domin ko wasu ma'anonin da yawa bayan da za a ka gano in ba da nahawu ba da sauran ilimai na lugga ba to haka dai ba wani ilimi wanda yake ya wadata daga ilimin nahawu ba wani ilimi wanda yake ya wadata daga ilimin nahawu shi yasa malamai suke rasa kirari da cewa shi kamar uba yake ga duk ilimai tasirifi kuwa shi kamar uwa ne wanda shi abla dan fardo yake fada a farkon hisnu rasini ummul ulumi min abiha arhamu annahawi wajtima'u zaini aqawam ummul ulumi min abiha arhamu annahawi wajtima'u zaini aqawam yake yake cewa uwa ta duk ilimi uwar ilimai wanda shi ne tasarifi ai ya fi sauki ya fi tausaya wa ɗalibi fiye da uba yin fiye da uban tasarifi yana da sauki gare to ai ya fi na hawan ma da sauki amma shi din ma da sauki kuma wannan dai baitin kenan wa ba'du fal jahil bin nahwi taqar is kullu ilmin fa ilayhi yattaqi baitin nan ya kunshi jumla wadda take ba ta da mahalli al'iraji ya kunshi kuma jaulolin da yake suna da mahalli al'iraji wacce jumla ce a cikinsa wadda ba ta da mahalli al'iraji a baitin nan wata jumla ce ba ta da mahalli al'irabi wacce ce kuma kowanne ne don masu mahalli ma al'irabin ba guda ɗaya ba ne rance ce ba ta da mahalli a lirabi saboda eh a eh shi yasa ba ta da mahalli aiko a cikin yunoni guda bakwai da aka faɗa ba su da mahalli a lirabi ba kawo cewa wadda aka raba ɗinta da fa ba ta da mahalli a lirabi ba ko an kawo cewa jumla ibtida'iya ko istinafiya an kawo jumla wadda take silar mausuli an kawo sifa tafsiriya an kawo jumla jumla tafsiriya an kawo jumla mu'tarira an kawo jawabin rantsuwa an kawo jawabin sharadi wanda baya da zama sannan kuma ta bakwai ita ce wadda yake ta bi jumlar da ba ta da mahalli al-iraki su ke nan ba a kawo wadda ke an yi raba ɗinta da fa ba a sai dai ko in kana nufin kana cikin ɗaya daga wa'yan nan ba ta da mahalli a lirabi ko wa ba da faljahilu bil ilmi saboda iski ina fiya ce ko to a shi kansa kuma faljahilu fi bin nawi ita karfa wacce ta biyo bayanta ta badu a haka ne kuwa tana da me yasa take da limali a lirayi a jumla ba ta zuwa bauta da wajen mafi yawan malaman mufradi ne yake zuwa an kaga kamar jumla ba sai da wadda za a yi tawilin ta da mufradi kamar tasma'u bil mu'aidi hairun min an tarahu tasma'u din kamar an ce an tasma'a fa'ili a'a ya ta karfa ilinsa mustaqilu ne huwa abinda yake akwai jawabin sharaɗi ce wanda yake ba mai jazama ba shine amma jawabin amma ce amma kuma sharaɗi ce wadda take ba mai jazama ba shine kawai shi yasa ɗaya farko farko jumla ce ya istinafiya wannan kuma jumla ce wadda yake ta zo jawabin sharaɗi wanda ba mai jazama ba jumla ita karfa tunda iyaka nan ma jumla ce ita wannan tana da mahalli alirabi saboda me labarin muktada ce tana da mahallin rafa is kullu ilmin to jumla kullu ilmin fa ilaihi yabta kirfa mahallin me jarra saboda an rafa is zuwa gare ta is an rafa ta zuwa gare ta amma fa wannan kaulin bisa cewa ita din nan suna ce ba sai akwai sabani ko wani an ce harafi ce to kullum ilimin fa'ilai ya fi ba shi da mahalli a lirabi sai an ce zarafi ne in an ce zarafi ne shine suna amma harafi ba a rafa shi ana rafa suna ne ba a rafa fili ba a rafa harafi rafa tana daga hasa'isul asma'i abin da yake sun keɓanta da suna shi yasa ke cikin take cikin alamomin gane suna to in an ce ita din suna ce ta sa ce kullu ilmi fa ilayhi ya yaftakir a tana da mahalli a mahallin jarra take to shi ko jumlar yaftakir fa ilayhi yaftakir fa tunda kullu din mubtada ne an yi mubtada ne da nikira a nan dalilan yin mutadan ma da nikira a nan har sun haura ɗaya ko da wanne da wanne ko guda ɗaya ne eh akwai umumi akwai kuma akwai irafa cewa an yi irafa sai yasa an samu dalilai biyu umumi kawai umumi kawai yana sa a yi muftada da nikira irafa kuma ita ma tana sawa a yi muftada da nikira to wannan baitin da yake nan ya kawo maganar daukakar ilimin nahau cewa ilimi ne da kowane ilimi ke bukata zuwa gare shi ashe tun da yake haka ne kenan sai a tsaya a ƙara dagewa a kansa a yanzu ilimin nahau kullum sai ƙara faduwa yake sosai sosai don da allah ya sa makarantun na zamani ma suna sawa a ciki yanzu kuma ya ko ba su makarantun na zamani ana yin su ko da ba don komai ma ko don a rike rayuwa da nisan inda za a bar nahawun abin ya kai inda ya kai saboda galiban masu son su ci me ake cewa buguzun da ilimi nahawun su da yawa kyale shi suke saboda ganin namun ba wanda zai zo ya tambaye ka ina fa'ili yake ko ina mafuli yake an fi tambayar ka ya auren nan yake da shi yasa an fi an fi kokarin wannan kawai to amma ba a san in za a bi ta tsari kafin a gane wannan din ko a san shakikanin sani sai an dawo an gyara na hau sai an san na hau dole yadda ake fada shi yasa za a ga ashe misali ibn hishami da yake shi ne kokarin ya kusanta nahawun ne ga sauran ilimai ko ya ga sauran ilimai ya kusanta su ga nahawun kaga akwai matsalolin da ya kawo a littafinsa kamar mugunin labin masana inda zai ce kamar wanda ya ce da matarsa kaza ko in ta aikata kaza ta aikata kaza to ita sakakkiya ce sai in ta fara yin kaza sannan ta kaza za a ce ta saku domin ma'ana abin da ya faɗa a larabci yadda malaman nahu suka yi bayani kaza ne kaga ashe a sannan kenan yana koma kuma a cikin littafin nasa dai muguni yake kawo cewa akwai sanda aka yi tambaya wani mutum ya faɗi wata magana wanda yake kusa da fada ne a sannan zamanin halifa haruna rashidi sai aka rasa ya magana tasa take ne ya hukuncin tambaya sai aka je aka tambayi babban alkali a sannan ba alƙalin ya duba ya ce to wannan ma magana ta huce karfin fikihu dole sai an hado da nahau a ciki nan da ke tafi wajen kisa'i wanda yake malamin nahau ya tambaye shi akan wannan akan wannan mas'ala sai da ya yi masa fakkinta sannan ya dawo ya amsa wa mutum sannan ya dawo ya amsa wa mutum duk da cewa shi dinnan mujtahidi ne ba wai ba mujtahidi ne a gaba daya to amma sai da ya koma wajen malaman nahawu don gano wani abun wanda yake afkuwa a cikin fikihu shi yasa a shi kenan ta nan za mu san matsayin ilimin nahawu تسلم تبيتني قد ونفسها مهوية فغن بها بطوفة الوردية في مئة ونفسها مهوية فغن بها بطوفة الوردية في مئة ونفسها مهوية gana tun da yake lamarin haka ne an ce wanda duk bai san na hau ba zai zama wulakantacce to shi kenan ka wadatu ita wannan far ita ce farmi bawul fasihati ce ka wadatu bi hazit tuhufati da wannan yan tsaraba da wannan tsaraba alwardiya wadda yake ake dangana ta ga dan wardi ake dangana ta ga umar ibn alwardi ya gabata gare mu a baya cewa da shi ibn alwardi ya fati hijira na da shekara 700 da arba'in da tara ya yi wafati dari bakwai da arba'in da tara mahawiyya wadda take a kunsawa kuwa fi mi'atin a cikin baiti dari wani fiha da kuma rabin ɗarin wannan kasida gaba ɗaya ko wannan nazmu gaba ɗaya baiti dari da hamsin kuma yadda aka fara faɗa malamai su ne mata kirari da cewa duk da cewa baiti 150 ne abin da ta kunsa ya kai abin da yake ya zo a baiti 400 na alfiya shi yasa wanda ya santa kamar a cikin alfiya ya san baiti 400 ne ya san baiti 400 na cikin alfiya to shi yasa kenan wato littafi ne mai amfani tun zamanin mai littafin allah sa littafin ya shahura kuma har bayansa ya zama ana amfani da shi musamman a nan kasar sai zama a nan magarib ma ya fi shura ma fiye da a gabas shuhurar da ya a nan wajejen ma kuma daga karshe sai zama tarin jayi shuhurar da ya a gabas shi dai mai littafin asalinsa mutumin ma'aratun nu'man ne a cikin kasar syria ma'aratun nu'man kuma wato amma mafi yawan rayuwarsa ya yi ta a tsakanin halbu da dimishka ya fi zama a halbu da kuma dimishka dama halbu ta fi kusa da su shine babban gari mafi kusa da su tun da shi ta halba ita ce ta biyu a girma a ƙasar syria bayan dimishka din to ya faɗa mana dai cewa kasidar tasa ko waken nasa baiti ɗari da hamsin shi don yin wake a ilimin nahawu abu ne wanda yake daddade tun wajen karni na hudu aka samu wani yashkuri ya kasida akan wadda take ta koyar da nahawu yin kasidoji na koyarwa ko annazmu ta'alimi ko ashiru ta'alimi ya fara ne a larabci a ƙarshen karni na biyu ƙarshen karni na biyu musamman ba kamar abanu ibn abdulhamid allahigi shi ne wanda yake ya fara kawo shi'ir ta'alimi sosai sosai a larabci abanu na abdulhamid allahigi wanda shi da yawa malaman tarihi sun ce wa fati shekara ta ɗari biyu daga hijira ya yi waƙoƙi daban-daban na koyarwa ya yi akan fikihu haza kitabu sau mai hawa jami'u yake fada a wannan waken nasa shi yasa ba nuna abdulhamid dinnan ya riga imami shafi wa fatima da shekara hudu ya riga imami shafi wa fati da shekara hudu to kuma bayan nan sai zamo ilimai da yawa aka fara yin wake a cikinsu don sauƙaƙewa da sauƙaƙe haddacewa ga ɗalibai to shi na haushi ma dai sai zamo ba a bashi a baya ba wajen karni na hudu aka fara samun wake a cikinsa tafiya ta tafiya har zuwa wato karni karni na bakwai farko farkonsa ibn muhudi ya alfiyarsa ya alfiyarsa wanda shi ibn muhudi din nan yau fati ne hijira na da shekara 628 wanda alfiyar tasa ta sami shuhura wanda yake mu'asirinsa ya hada zamani da shi kaɗan shi ne ibn malik ya tasa yake cewa fa'ikatan alfiya ta bini mu'udi wata kataririn daga risodi fa'ikatan alfiya ta bini mu'udi to kuma ibn al-hajib wanda shi ma dai a wannan wakacin yake ya yi littafin kafiya a nahau ya shafiya kuma a tasirifi to kuma daga baya sai ya wake su gaba daya a littafin sawafiya alwafiya wanda kuma haye masa sharhi shi da kansa da shi ibn al-hajib din nan ibn al-hajib nan wanda ya wafati hijira na da shekara 646 shi yasa kaga ibn mudi ya riga shi wafati da shekara 18 ya riga shi wafati da shekara 18 sai kuma wato ya riga ibn malik wafati da wajen shekara 26 ya riga ibn malik wafati da shekaru 26 shi ibn al-hajiri to bayan nan bayan su kaɗan bayan ibn malik din wanda shi wannan wanda kusan a iya cewa shine gwarzon yin waƙe a ilman larabci inda akalla waƙensa da ya a ilmai daban-daban na larabci in lissafawa za a ya haura baiti dubu goma ga al'ilam ba ikmalul ilam bi musallatul kalam baiti dubu uku ne da wani abu ga kafiya kusan baiti dubu uku ga alfiya ga sauran wake-wakensa dai daban-daban akwai wanda yake yayi na matsaloli daban-daban a nahau ko a ruga ga alamiyatul af'ali wadda muka karanta ta ana wadda tana cikin waƙoƙin shi ibn malik na larabci shi yasa akalla ya waka fiye da baiti dubu goma a ilimin larabci to bayan nan kaɗan aka yi wani shi kuma da ya zo sai ya haɗa alfiyar ɗan malik ɗin da alfiyar ibn modi ɗin gaba ɗaya mai da su wake duk wake ne amma shi ma ya sake haɗe su kuma waje da yake cewa farko قائمة بأصل المسالك عن ابن مود وعن ابن مالك قائمة بأصل المسالك عن ابن مود وعن ابن مالك فأبن يتتفيا دي shi wannan mai wannan littafin wanda shi ma bayan ibnu malik bayan mutuwar ibnu malik aka haife shi a wata ruwayar ana cewa shekaru goma sha bakwai bayan wafatin ibnu malik a haifi shi dan wardi wata ruwaya ko ana cewa shekara goma sha tara ne tsakanin mutuwar ibnu malik da haihuwar dan wardi to shi ma ya zo yawa alfiyar dan modi din sharhi yawa ta ibnu malik din sharhi sannan yi wasu kasidun a nahu yi wannan kasidar ta sama wannan tofatul wardiya da shi yasa yana cikin wanda yake sun ba da gudunmowa a nahawu a kwarai-kwarai akwai wanda yake ya haɗa zamani da shi kaɗan ko da yake ya girme shi wannan ya girme shi shine ibn hisham al-ansari mai kadarun nada mai shizuru zahab mai mugunin labib kuma wanda shi wato an haife shi ne bakwai. da takwas dari bakwai da takwas shi ya sa mai wannan littafin kamar ya gine shi da wajen shekara goma sha tara kenan a bisa kauli na farko ya gine shi da shekara goma sha tara ko kuma shekara goma sha bakwai bisa kauli na biyu to shi ma ya littattafai da yawa na nawo amma shi sai zamo kamar bai damu da cewa sai ya yi awage ba ya fi ne a zube shi ibn shamin duk zube sai da ya yi sharhohi na waken da suka gabace shi kamar na alfiya yawa alfiya sharhohi ba ɗaya ba ba ɗaya ba akwai aurahul masaliki akwai raful hasasa an ƙura'il kulasa da sharhohinsa ne da ya ga alfiya to haka dai abin ya ta tahowa har zuwa wannan wakacin ya zama an samu masu waken a cikin nahau daban-daban shi yasa da shi ne wannan littafin da ibnu azurun mai ajurumiya da ibnu hishamin duk sun hada zamani illa iyaka shi mai ajurumiya ya girme su tun da shi shekarar da ibnu malik ya wafati aka haife shi dari shida da saba'in da biyu aka haife shi kuma ya wafati dari bakwai da ishirin da uku shi yasa hamsin da ɗaya kawai ya yi a duniya sannan sai mai wannan littafin wanda wasu suka ci ana shi dari shida da tamanin da tara yawa fati kuma dari bakwai da arba'in da tara wasu kuma suka ci a dari shida da casa'in da ɗaya ne aka haife shi amma dai an yi ittifaki kan yawa fati dari bakwai da arba'in da tara sai wani shanin wanda aka haifa dari bakwai da takwas yawa fati dari bakwai da sittin da ɗaya 761 wato ya yi shekara 53 ne a duniya shi ibn hisham al-ansari mai kadarun nada mai shizurin zahab mai mugunin labe kuma to wannan da yake nan a takaice sai mu sake maimaita maitin ku an shafe li'irabu ko an shafe wasalin na karshe saboda kafiya ko shi wannan baitin tafilarsa wacce ce ta kubuta ta gana jihazi ta gana biha zittu hufatil wardiya to an yi ne kenan an yi kado fi mi'atin an yi ɗayyo ko ita ta farkon abin da aka yi mata ko fagana biha abin da aka mata ita kuma wannan ta hudu an an yi kado fi mi'atin an yi ɗayo ko ita ta farkon abin da aka yi mata ko fagana biha abin da aka yi mata ita kuma wannan ta hudu an mata ɗayo ne ko fi mi'atin wa nisfiha ita ma ita ma abin ne ko mahawiya to an mata kado ita ma to yanzu ita ma hawiya din wani wasali za a yi mata idan da a ce za a yi kuma me yasa ha me yasa za a yi mata wani wasali za a yi mata in an ce mahawiyatun ya zama akan me aka yi masa ramma ramma alamar rafa a ce kama a nan to akan me aka rafa an ce shi مبتدا hanya sai ko labarin ma labari wahiya mahawiyatu fi mi'atin wa nisfiha ai ba za ta yi a ce fi mi'atin ya zama labarin mahawiyatun ba ba za ta yi a ce yara ta ne kawai da shi amma ta yi kuma a yi masa wani wasali fataha a kan cewa hali ne bayan nan fa a kan ne da? eh? a? ai nufi din maɗufi ne kan mi'atin mi'atin ko majaruri ne da jari da majarurin sun rataye da mahawiyya din ba za ta ba za ta ɗauka sura ba saboda da alami ne da ma'arifa ne sai ta ya zamo na'atin tuhufati din ne amma tunda dole na'ati ya bi man'utinsa a tarifi ko tanke bayan da za ka kace bayan da za a kace man'uti ma'arifa ne amma na'atin ya zo ni kira baya yiwuwa ko to sai wani suna lazumi ko babu to wato babu yasa babu babu kalimat wannan babu ne a cikin kalmomi nau'o'insu mafi yawa malamai sun fi kawo jam'insu wato sun fi kawo sunan jam'i gare su da ita kalimat anan amma shi ibnul walidi sai ya kawo jam'i amma mafi yawa malamai sun fi cewa alkalimu kamar yadda ibn malik ya faɗa ko kamar yadda ya kalamu na lafzu mufidun kastakin wasu mafilin sun maharfu nil kalim ba hiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad am kaga shi yace kalimu to haka mafi yawa ma malamai suka fi faɗa kalimu shi sunan jinsi ne jami'i abin da ake kira sunan jinsi jam'i ne shi alkalin irin sa kamar irin su tamratu ne da tamuru ko shajaratu da shajaru sunan jinsi jam'i akwai kuma sunan jinsi ifradi wanne ne misalin sunan jinsi ifradi a larabci muna da sunan jinsi jam'i muna da kuma sunan jinsi ifradi wanne ne misalin sunan jinsi ifradi al-ma'u kamar ma'u sunan jinsi ne ifradi ruwa di yawansa ma'u ne duk kankantarsa ma'u ne in kaga an ce za a yi masa jam'i to ba wai don yawansa ba sai dan don cewa a waje daban-daban ne a za a iya cewa amwahu ko miyahu miyahu ko amwahu saboda cewa kawai daban-daban ne amma duk yawan ruwa inda waje ɗaya yake ma'u ne dukkan kandarsa ba kuma ko da ɗigo ɗaya ne ma'u ne to wannan ake kira sunan jinsi ifradi sunan jinsi jam'i ko shine wanda yake galiba shi mufradin ya fi zuwa da ta jam'in ko sunan jinsin jam'in ya zamo ya zo ba ta kamar dan nahalu da nahalatu ko nahalu da nahalatu ko shajaru da shajaratu ko kalimatu da kalimu da kalimatu kalimu da kalimatu wani lokacin mufradin yakan zo da ya ta nisba shi kuma sauran ya zamo ba wannan an ɗauke yar kamar zinjiyu da zinju zinju sunan dangi kabila dangi na mutane jinsi na mutane to guda ɗaya zinjiyo ake cewa ko ansaru mutanen madina ansariyu guda ɗaya shi ma ansaru wato kamar sunan jinsi ne wanda yake jam'i sunan jinsi ne jam'i mufradinsa ansariyu zinju da zinjiyo kamar yahudu da yahudiyu shi ma sunan jinsi ne jam'i mufradin ana cewa yahudiyu jam'in kuma a ce yahudu to wannan dai kenan ya ce alkalimatu laisa fiha hunfu الاسم ثم الفعل ثم الحرف الاسم ثم الفعل ثم الحرف الكلمات ليس فيها خلف الاسم ثم الفعل ثم الحرف أوكي gaba ɗaya ko wato kalmomi na larabci gaba ɗaya sun kasu gida uku al'ismu akwai wadda ake kira suna summal filu kuma akwai wadda ake kira fili summal harfu sannan kuma akwai wadda ake kira harafi akwai wadda ake kira suna akwai wadda ake kira fili akwai wadda ake kira harafi shi dai a nan bai tsaya kawo ta'arifin su ba sai dai alamomin su ya kokarin kawowa yadda malaman nahu suke faɗa duk wata kalma wadda yake tashirar bisa ma'ana in ya zamo bayan kuma shiryawar tata bisa ma'ana ta ɗau zamani ko dai da ko yanzu ko nan gaba to wannan kalmar sai a ce fi'ili ce idan ku kalma ta shiryar bisa ma'ana kuma ya zama bata ɗau zamani ba to ta zamo suna wadda yake kalmar da yake ko ita a kanta ba ta da ma'ana sai dai ma'anar ta zo ga wani abu da ta shigarwa to wannan ake kira harafi yadda suyudi ya faɗa a farkon alfiyarsa ta na hau fahim Allah ma'anan biha qaddallati wa qataranat bi ahadil azminati fi'lun wa illa fa haya ismun wallati bi ghairi hal harfu wa san bil faralati fa in ala ma'anan biha qaddallati wa qataranat bi ahadil azminati fi'lun in kalma zama tana shirarwa bisa ma'ana kuma bayan shirya wata bisa ma'anan ta ɗau zamani ko jiya ko yanzu ko yau ko gobe to wannan sai a ce a fi'ile ce in ko ta shirya bisa ma'ana ba ta ɗau zamani ba suna ce wadda yake ko ma'anar da take bayarwa ba a ita kanta ba ne a wani abu ne yanzu kamar min inda kace halarci min albaiti min tana nuna ibtida'i amma ibtida'in ba wai a kanta ba na hurujin ne kurujin naka ne ibtida'in nasa min albayti min din ta zo don ta nuna daga ina ya fara shi yasa ibtida'in da take nunawa ba a ita kanta ba amma ma'anar ta ibtida'in ba wai a ita kanta ba dangane da shi hurujin naka ne ko harastu ilal masjidi ila tana nuna intihai amma intihain ba wai a ita kanta ba a nan ya nuna intihain hurujin naka fitowar taka ta inda za ka masallaci ne kawai shi yasa ila ta zo da ma'ana amma ma'anar ba a ita kanta ba a wani abu to duk irin wannan shi ake kira harafi wanda shi harafi ba lalle sai ya zo a magana ba laisa fiya hulfu ya ce ba sabani akan wannan yadda wato wanda aka faɗa a je cewa ya haɗa zamani da shi shine ibn hishamin yake faɗa a cikin farkon sharhinsa na ƙadurin nada ko shizuru zabe ke cewa an fahimci cewa gaba ɗayan kalmomin larabci iyakarsu gida uku za a kasa su ne gida uku kawai ta fuskar istikirai saboda an tsaya an bibiya an bibiya an bibiya zancen larabci gaba ɗaya ba a samu wata kalma wadda za a ce ita ba suna ce ba ita kuma ba fi'ili ce ba ita kuma ba harafi ce ba duk kalma ta larabci ko dai ta zama suna ko dai ta zama fi'ili ko dai ta zama harafi wannan istiqra'i shi ya shiryar da mu akan cewa ashe kalmomin larabci iyakarsu iri uku ne a iyakarsu iri uku ne shi yasa wato istiqra'i ana amfani da shi kenan a ilimin lugga ko ilimin nahawu kusan ma ya mafi komai a wajen yana cikin manyan asalai shi ne asali fiye da kowanne ma inda aka bibiya aka bibiya gaba daya aka ga abu ga yanda yake sa ya hukunci da wannan istikira'i istikira'i to shi a nan ya kawo wannan wato koyaushe a gane idan ya zamo a magana an sami fi'ili an samu suna an samu harafi sai a ce an samu kalimu sai a ce an samu kalimu idan kuma ya zamo ya ba da cikakkiyar ma'ana sai a ce an sami kalamu shi yasa akan samu kalimu kuma kalamu kalimu ne kalamu kamar kad kama zaidu kama zaidu